إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا لما خلقتم وبماذا أمرتم إنكم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له وبها أمرتم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والعبادة عباد الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والبدنية والمالية المشروعة حتى العادات تتحول إلى إلى إلى عبادة إذا قارنتها نية صالحة فالنوم مثلا إذا قصد به التقوى التقوى على الصيام أو على قيام الليل يكون عباده واتصال الرجل بأهله إذا قصد إذا قصد به التعفف عن الحرام يكون عبادة قال صلى الله عليه وسلم وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفقتك على عيالك صدقة وخرج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطعمت نفسك فهو لك صدقه وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان إلا كان له صدقة ومن سرق منه وما سرق منه فهو له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما ينقصه أحد إلا كان له صدقة وفي رواية له أيضا فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة عباد الله والإبادة قسمان قسم واجب وقسم مستحب القسم الواجب منه ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات كصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وأداء الزكاة ومنها ما يجب مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة من المستطيع والقسم المستحب لا يتحدد بوقت كنوافل الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام فيما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وعن الصيام منها ومن نوافل العبادات ما يطلب كل وقت كذكر الله بالقلب واللسان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل في علاه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال جل في علاه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها المسلمون والعبادة لا تسمى عبادة ونفع صاحبها عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة قال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه وقال في ولا- جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل في علاه أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وقال جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da taimakonsa da agajinsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata babu mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila da alheri ga wannan al'umma bayan haka ya ku ƴan uwana masu albarka mu ji tsoron ga Allah gaba ɗayan mu mu yi tunani cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halicce mu da kuma menene abin da Allah ya umarce mu lallai Allah ya halicce mu ne gaba ɗayan mu domin bauta masa shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da kowa cikin bauta ba. Allah ya faɗa mana ya ce ban halicci ɗan adam da aljani ba sai don su bauta mana. Ya ce ba na buƙatar arziki a gurinsu ko ba na buƙatar su ciyar da ni. Allah shi ne mai azurtawa kuma ma'abocin ƙarfi wanda yake zartacce tabbatacce. Allah ya faɗa mana cikin suratul baƙara ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku wanda ya halicce ku da ku da waɗanda suka zo kafin ku. idan kuka ji tsoron Allah kuka kuma bauta wa Allah wanda ya halicce ku ya kuma halicci waɗanda suka zo kafin ku to tabba za ku zamanto masu tsoron Allah Allah ya faɗa a wani guri ya ce ban umarce su ba sai dan su bauta mun suna masu tsantsanta addini gare ni suna masu yin sa ba tare da sun haɗa da kowa a cikin sa ba su tsaye da sallah su ba da zakka Allah ya ce wannan shine tsayayyen addini tabbatacce wanda ne umarni da a yi shi ita dai ibada ya ku uwa masu albarka suna ne wanda yake ya gami da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi na daga cikin ayyuka da maganganu waɗanda suke na zahiri da kuma waɗanda suke na batini akwai ibadar da a zahiri ake ganinta ko kana furta ta da baki ko kana aikata ta da kafarka ko da hannunka ko kuma da wani nau'i daga cikin gaɓoɓinka wannan ta zahiri kenan akwai kuma ibada da take ta zuciya ce kamar ƙudurta imani da Allah da ƙudurta imani da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ambatan Allah a cikin zuci da tunani da tafakkuri a cikin ainihin wato al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar da yake faɗa wa ya tafakkaru na fi halƙis samawati wal ard rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar mutanen kirki bayan Allah muminai sukan yi nazari idan suka kalli sararin samaniya ce ya Allah lalle wannan saman baka halicce ta dan wasa ba tsarki ya tabbata gare ka Allah ka tseratar da mu azabar wutar jahannama don haka ibada kashi biyu ce akwai wacce take ta bayyane a zahiri akwai kuma wadda take kudurta a cikin zuci wanda Allah ne kadai ya sani sai kuma kai da kake kudurta da irin waɗannan abubuwa din وهي بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من الع- من العبد من الأعمال القلبية والبدنية إذا أكا فسرت دون معنا ana nufin dukkanin abin da ɗan adam zai aikata musulmi wanda suke bayyanuwa a kan gaɓasa ko kuma suke bayyanuwa a cikin ainihin wato kirjinsa sannan ta shafi abin da ya shafi ibadar dukiya kamar zakka kamar sadaka kamar taimako da dai shauransu wanda allah maɗaukakin sarki ya umarci mutane da su yi kai suka ce hatta al'adunmu na yau da gobe a wani lokuta sukan zamanto ainihin wato ibada idan ayyuka ko kuma idan niyya kyakkyawa ta gwamu da waɗannan al'adu kamar misali bacci al'ada ne ba ibada ba ne amma idan an yi nufin a yi bacci don a samu sauƙin azumin da ake misali to wannan bacci ya zama ibada ko kuma a yi baccin nan don a samu damar tashi a yi ƙiyamun laili idan dare ya yi to wannan baccin kana yin sa ana rubuta ma lada domin kana da manufar da ta sa ka kwanta shine ka samu ka huta jikinka ya huta baccin ya ragu ka tashi don ka bauta wa Allah a daidai wannan lokacin baccin al'ada ne amma kuma ya juya ta hawwala ilal ibada ya juya ya koma ibada haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran malamai suka tabbatar da haka haka kuma gamuwar mutum da iyalinsa ta hanyar saduwa ko wani a makamancin haka idan yana yi ne don kar ya fada zina ba wai kawai saboda ya more ba a'a ya yi aure ne ya kwanta da matarsa don kada shaidan ya ya amfani da wannan damar ya jefa shi cikin mazinata to wannan ainihin wato saduwa ta zama ibada kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbansa yake cewa fi budu'i ahadikum sadaqa a cikin abin da ya shafi saduwar mutum da iyalinsa a cikinku akwai sadaka sai wasu sahabbai suka tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu mutum ya zo ya biya bukatar sa ya manzan allah ya samu jin daɗi kuma ya zamanto akwai sadaka a wannan sai annabi muhammadu ya ce musu ba kwa ganin da zai ɗauki wannan gabar tasa ya je ya tura ta a inda yake haramun ne Allah zai rubuta masa zunubi suka ce haka ne ya ce to fa kadhalika idza wada'aha fil halal kana alaihi ajr haka nan idan ya ɗauke ta zai saka ta a inda Allah maɗaukakin sarki ya halatta masa to lallai wannan ya zamanto ibada kuma ya zamanto yana da lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin sahihu muslim daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya hada mu da sa'adu a jannatul firdausi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa inna nafaqataka ala iyalika sadaqa ciyar da abinci da kake yi ga iyalanka wannan ana baka ladan sadaka ana baka ladan ibada sannan imamu ahmad ya fitar da hadisi daga miqdam ibn ma'adi yakri Allah madaukakin sarki hada mu da wannan dattijo a jannatul firdausi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqa wallahi hatta ka je kai fafutukar neman abin da zaka ci baka ci a banza ba baka ci a maho ba sanda ka je ka wahala to kana da sadaka yanzu ina ma'anar wanda suke bitcoin ne ko menene ko wani abu makamancin haka wanda suke daddanna waya kawai kuɗi ya shigo musu idan ma an ce abin da suke yi halal ne ba haramun ba ne domin an samu malamai da yawa sun ba da fatoyin halaccinsa wasu kuma malamai da yawa sun ba da fatoyin haramcinsa amma mu ɗauka ma halal ne daga cikin masifar da ke cikin wannan abun wanda mutane suka kasa ganowa shine ba yahude ba zai taɓa maka abu a banza ba wallahi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu ba yahude ba zai taɓa bin ka ba ko ya ma wani abin alheri ba na rantse da Allah face sai yana da wata manufa ta sharri a kanka ko ka gane ko kar ka gane ko ka gane ko kar ka gane ba yadda za a yi ka sa hannunka kawai na awa ɗaya ko awa biyu ka tattaki kan wayarka bayan kwana ɗaya ko biyu a baka dala dubu kuma ka ɗauka ba wata manufa da ake da ita a kanka na rantse muku da Allah hatta akawun ɗinku da kuka buɗe ku yi hankali baka san me ka zama nan gaba yanzu ne kake ganin ta hanyar bitcoin ne zaka samu kuɗi ta hanyar crypto ne kaɗai zaka iya samun kuɗi baka san matsayin da Allah zai kai ka zuwa gaba ba baka san wannan irin ragama ta al'umma za ka riƙe ba baka san wannan mataki na kasuwanci Allah zai kai ka ba kar kai mamaki yanzu details ɗinka gaba ɗaya wallahi yana hannun waɗannan mutanen based on wannan abin da suka turo maka ke yi duka abubuwan ka information ɗinka gaba ɗaya yana hannunsu to annabi ya ce ka je ka nemi kuɗi ka ciyar da kanka da kanka ma ba wai ka ciyar da wani ba Allah na baka ladan kaya aikin alheri ballantana ka ciyar da wani amma yau matasanmu sun yarda su zauna a maho su samu kuɗi a banza yanzu shi da ya ɗobo wannan kuɗin yana baka su waɗannan da suka ɗebo wannan daloli suke raba muku ka gaya mun su wannan bitcoin suka yi suka samu wannan dalolin wannan hanyar da yanzu suka ƙirƙiro ma kake bi don ka samu kuɗi ta wannan hanyar su suka samu abin da yanzu suke baka mu ba mu ce haramun bane tunda an samu takhalafan nasu fi ma qadara awwarawau mutane sun saba cikin wannan fatawar na bibi wannan abin tun kusan sati biyu da suka wuce yasa satin da ya wuce na so ne magana akai na gama tattara ma'alumat akan abin ba na kaucewa maganar sai wannan karan naga na gamsu da iya abin da na fahimta dangane da wannan abin naga ya kamata ne magana na ji fatawoyin malaman mu hatta na nan gida sun ba da fatawoyin halaccin wannan abin wallahi mu ban musa su ba domin mun san da yawa daga cikin su malaman mu ne da wahala su magana ta san zuciya amma ina hango mana bala'in da ke cikin wannan abun kuma wallahi ku jira lokacin da za ku tuna nayi muku wannan magana akan wannan mimbar Allah ya sauwaje abin da zai biyo baya amma wallahi wallahi da wahala idan wani sharri bai biyo bayan wannan masifar ba da wahala ka zage ka je ka nemi kan abun hannunka ka zage ka bauta wa Allah ka samu tsira a gobe kiyama ka samu tsira a nan duniya da mutuncinka wallahi ya fi maka duk wata kyauta ko wani abu da wani zai fito maka daga kasashen waje ya ja hankalinka a kayi ya ce wai da haka ne za ka kuɗi da haka ne mutane yara sai abin nan fosun suke a social media su ma sun yi kuɗi yanzu gwamnati tana kallo ana so a wofantar da al'ummata ko da yake ko da yake daga cikin batsalar da ta ja mana wannan abin shine akwai negletin na gwamnatin ga matasanmu aikin yi babu domin idan kuma ka zarge su ta wani guri dole kai musu uzuri ta wani guri wannan shine adalci idan ka zarge su ta wani bangare kuma dole kai musu uzuri ta wani bangare ina aikin da aka ce a basu babu ina sana'o'i babu ina masu kuɗin cikin mu da zai kamata su dinga fitarwa suna agazawa waɗanda suke da bukata ko jari ko tallafi ko neman aiki babu idan ka je ka ji waɗanda suke makotaka da mu yadda suke fitar da makudan kuɗaɗe suna zuwa ofisoshi suna sayo appointment suna ba wa yaransu wato za ka yi mamaki a ce akwai manya-manyan billionaires a tsakaninmu amma ba sa iya wa al'umma su irin wannan hidimar to kaga duk ma habba wa dabban da aka watso ƙasar nan na rantse da Allah da wahala idan ba idan ba idan ba ta ja hankalin matasa ta kwashe kafafunsu ba saboda an bar su kara zubi fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla ku duba yadda al'ummar mu ta lalace a bangaren tsaro yau idan ka shiga dajuka da yawa wato za ka ga barnar da al'umma take aikata wajen kashe-kashe na rantse da Allah ina da wasu bidiyo akan wayata a halin yanzu wanda aka turo min daga jihohin Zamfara da jihohin Katsina da irin abubuwan da ake na yanka dabbobi saniya tana tafiya malam za a sa adda a farka tumbunta hanjin ta ya fito haka za ta faɗi ta yi shuruririya ta mutu a gurin katuwar saniya ta cika ta yi makil wallahi haka wani zai kukan kura ya tsalle ya farka tumbunta kawai ta zube yau an kai mataki da a ƙasan nan za a tara mota a duba ba fulatani ne ana eto fito a mai da kai gefe a daddatsa ka ko kuma a ɗirma maka bullet a tare mota a ce wannan bahaushe ne e fito a tare ka a ajiye ka a harbe ka wannan kasar fa ta kai wannan matakin in kai gaskin dari ne kana zaune a gombe baka san me ke faruwa ba to wala Allah sai fitina ta iso kanka ne kafin ka gane ana yin ta wannan fa shine masifar da take faruwa ta ya za a yi Allah ya rabautar da mutanen da suke wa al'ummar su musulmi irin wannan ta'addancin ya za a yi Allah ya rabautar da mutanen da suke kashe junansu bayan maƙiyansu na kashe su maƙiyanku su kashe ku daga ƙasar waje a kashe ku shugabanninku su zalunce ku sannan kuma ku zo ku sake kwamba da sunan 'yan sa kai ko 'yan sa menene oho ku zo kuna kashe junanku bayan wannan ka dubi rashin aiki irin na matasanmu da rashin son wahala mutum ba zai iya zuwa ya nemi na kansa ba ba zai iya fafutuka ya nemo abin da zai ciyar da kansa da iyalansa ba bayan wannan ka duba yadda al'ummar mu take alfahari da baɗala da shegantaka da iskanci yau al'ummar mu ta koma tana alfahari 'yan matanmu da mata sun fi koma suna alfahari da tudun nonuwansu a social media wannan shine abin da suka iya ta ya za a yi Allah ya- ya- ya- ya albarkaci al'ummar da ba ta da aiki sai alfahari da duwawunta na matanta a social media ba ta da aiki sai alfahari da zinace-zinace ba ta da aiki sai alfahari da badala ta ya za a yi Allah ya rabautar da al'ummar da ba ta da aiki sai cinna wa kanta wutar fitina a satin da ya gabatar nan wani yaro ya samu masallaci jama'a na kamsu salawat akwai sama da mutum talatin a cikin masallacin saboda haushin wani abu da wasu suka yi mar ya shiga cikin masallacin ya ɗebi fetur galan guda ya watsa wa masallacin ya cinna musu a shana kusan akalla kusan mutum goma sha biyu suka mutu sauran suna nan hajaran majaran ina nan da bidiyon akan wayata akwai wanda na rantse tun daga kokuwar kansa har tafin kafarsa a sabule yake ta ya za a yi al'umma Allah ya albarkaci ya rufe asiri ga irin al'ummar da ba ta da aiki sai irin wannan fitintulun a cikin al'ummarta matasa ba su da aiki sai ta'addanci ba su da aiki sai sara sai cutar da mutane yau ka ji fitinar yau ta gobe ka ji ta daban in ka ji a waccan jiha wahe gari ka ji a waccan jiha shugabanninmu ba su da aiki sai kare matsayinsu ba al'ummarsu ba kowa ya za a yi ya kare kujerar shi ya za a yi in ya samu mukami ya sauke sarki ne ya ɗora sarki ne don buƙatar kansa ba don al'ummarsa ba yankinsa suna neman ɗauki ta fannin tsaro ta fannin duk wani abin da ka sani na buƙatar rayuwa ruwan sha wutan nefa yau yankinmu na arewa ya dagargaje ya watse babu abin da muke sa sai azaba amma a daidai lokacin shugabanninmu ba damuwarsu ya za a yi a kwato waɗannan haƙoƙi a damar da su ba a'a tunaninsu ya za a yi su ɗora wani don yi feburin nasu su sauke wani don kasa samu matsala a gaba wannan ba ita ce al'ummar mu هذه أمتنا وهذا شعبنا wannan ita ce al'ummar mu wannan shine yankin mu matasan mu ba tarbiyya yan matan mu ba tarbiyya shugabannin mu ba tarbiyya kowa zaman banza zaman lalacewa zaman baɗala yanzu haka wannan maganar da ake yi yanzu wani ya zo wuya shaura ya cika ya batse na rantse da Allah kul mutu bi ghaizikum inna Allah alimun bi zati sudur sai dai ka mutu da fushinka amma na rantse da Allah ba za mu zuba wa al'umma ido ta lalace ba wa shine wannan ba shine alƙawarin da muka ɗauko daga gurin Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya alƙawari da masu da'awa wa idza akhadha Allah mithaqan mithaqan alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu ka tuna lokacin da Allah ya yi alƙawari ga wanda ya ba su littafi da ilimin shi cewa za ku yi mutane bayani na duk halin da suka tsinci kansu a ciki halin addini ne halin rayuwa ne halin ibada ne halin menene badala ne lalacewa tambadewa dole za ku yi bayani la tubayyinannahu lin nasi wala takatumunahu Allah ya ce kun dau alƙawari malamai masu da'awa tun a cikin tsatsan annabi Adamu inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce sun dau alƙawari ba abinda za su boye na gaskiya kuma sai a zo yanzu a ci amanar mutane mu zuba ido ba zai yiwu ba to da haka al'umma in za ta dawo hayyacinta ta dawo hayyacinta kuma wallahi bari in gaya muku na faɗa a wasu laktoci da ne a wasu masallatai cewa wannan abun ya gama tumbatsa shaurayowarsa ƙasa mawaƙi ke cewa likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra li dibil aishi insanu hiya al-umur idza shahattaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atu azmanu haka wani mawaƙi ya ce ya ce li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu duk abin da ya gama tsiri ya gama kololuwa to saura ya yarfo ƙasa wallahi abin nan ya kai intaha abin da ya rage shine Allah ya kifo kowa ya saita ƙasar na rantse da Allah insha Allah wannan hina abin da zai faru amma al'amarin ya wuce tunanina ya wuce tunaninka ya wuce lissafin kowa tumbatsar abin ta kai Allah ya kusa ya ɗau mataki nasa na karan kansa mutane na mutuwa mutane na jinya al'amuran ayyuka ka je ofis ka dinga jin koke-koke je asibiti ka ji koke-koke tafi police station ka tafi koke- ka ji koke-koke je human rights ka ji koke-koke shiga gidajenmu ka ga iskanci da badala da shegantaka da cin amana da cin zarafin mata da cin zarafin maza da mata suke da cin zarafin mata da maza suke maza su ci amanar mata- ma- mazajensu mata su ci amanar mazajensu wannan shi ne abin da ke faruwa da mu ba mu da aiki sai abubuwan asha da Allah wadai ga abubuwan da ya kamata mu mai da hankali wajen ɗaukar matakai tun daga matakin gwamnati har zuwa matakin mu as individual amma babu wanda yake wani abu malamai masu fitowa su iya bayani don al'umma ta gane hatsarin da kike ciki ita kuma wasu kuma waɗannan malamai a yau babu wanda aka rena irinsu ba wanda aka rena ake zagi ake yarfe ake jiran wani tsautsayi ko wata ba- wata m- wato kuskure ko laifi ta faɗo masa irin waɗanda suke ƙoƙarin kawo wa mutane gyara a cikin al'umma cikin masu da'awa Allah ya yi gaskiya Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatin lahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim Allah ce lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah a gaya musu Allah a gaya musu annabi amma ba su ji ba sa waiwaya su kalli abin da ake faɗa musu balantana su ɗau matakan gyara sukan ma iya kashe annabawa ba tare da wani dalili ba kai sukan kashe su wulakanta masu umarni da adalci a cikin al'umma wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas Allah ya ce fabashirhum bi azabin alim irin waɗannan dandazon mutane kai musu albihir da wutar jahannama Allah ka tsare mu daga fadawa wuta yau wannan al'ummar da ta zama ita ce ta rage mana masu fitowa su faɗa su ce a gyara a yi kaza yau su ne ba su da mutunci a cikin al'umma ba su da kima ga hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce da ƙwari da tsirrai annabi ya ce har tururuwa a cikin ramunta har kifi a cikin ruwa yana addu'a ala mu'allimin nasa alkhaira akan mai karantar da mutane alheri amma al'umma da take rayuwa da shi ba ta san wannan alherin da yake mata ba amma tururuwa tana cikin rami in ji annabi muhammadu tana wa irin waɗannan mutanen fatan alheri da fatan su gama lafiya shi yasa duk bala'in ka wallahi malami ba zai tarwatse ba na rantse da Allah in ka ga malami ya tarwatse wallahi ya tarwatsa kansa in kai ba kai masa fatan alheri ba na rantse da Allah turuwa a ramunta kifi a cikin duhun ruwa zulumatun babu ha fawqa ba'dhin cikin duhun ruwa cikin duhun dare cikin duhun laka yana yi wa mai karantar da mutane alheri don haka da bakin cikinka da hassadarka da duk wani abin da za ka ji a ranka akan mai da'awa wallahi za ka yi ka gama ta ya za a yi al'ummar da ta zamanto malamai suna ƙoƙarin ƙwato ta daga hannun matsiyata da azzalumai ya zamanto kuma waɗannan malaman baka da abin karar bara da waɗanda kake hara in ba so ba duk lokacin da ka hau social media sai kaga wani yana zagin wani malami duk lokacin da ka hau sai dai ba za ka hau ba wani jahili murakkabi la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba ita ma bai sanin ba bai santa ba amma shi yake gaya wa na cewa wannan ayar da ka ja ba daidai bane wannan fasarar da kai ƙarya kake wannan ita ce al'umma da muke rayuwa a cikinta al'umma ta lalace rayuwa ta tarwatse mutane suna cikin masifa amma an gagara a dawo cikin taitayi a fahimci me ya kamata a yi wallahi tallahi jama'a ko mun ki ko mun so sai mun dawo mun bi tsarin Allah subhanahu wata'ala kuma wannan duniyar za ta dawo hannun mutanen arziki Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati na yi wa masu imani alkawari wanda suka yi aikin kirki Allah ya ce la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim sai na mayar da su su ne mayau a doron ƙasa su ne za su faɗa a ji a doron ƙasa wala duk mai aikin alheri da wanda ya tsaya kan addini da wanda ya tsaya kan musulunci da wanda ya tsaya kan ɗabi'a da hali mai kyau wallahi ya jira lokaci Allah ne alkawari la yastakhlifannahum fil ardi Allah ce na rantsi da Allah sai na ɗora su su ne za su gaje wannan ƙasar kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda muka ba da wannan ƙasa ga waɗanda suka gabace su daga cikin mutanen arziki Allah ya ce wala yumakkinannahum dinahum allazi tadalahum wallahi sai na tabbatar musu da addinin da suka yarda da shi na musulunci sai an wayi gari babu abin da ke functioning a duniya ba abin da ke existing a duniya irin kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da qur'ani da sunnar manzon Allah Allah ya ce wallahi zan yi wannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce kuma wallahi tallahi wannan tsoron da suke ciki sai na canja musu ya koma aminci duk wannan halin da kake gani na rantse da Allah annabi Muhammadu Allah ya gaya cewa sai mun koma cikin aminci da izinin Allah wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce ya'buduna ne la yushrikuna bi shay'a ma damar suna bauta min ba sa min shirka da kowa wallahi Allah ya ce he na musu wannan matsiyatan cikin su kuma wallahi sai na share su Allah ka sa muna cikin waɗannan da wanda Allah ya wannan alkawari ka tsame mu daga cikin waɗannan matsiyata da Allah zai kawo da su ya Allah a wani guri Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarisuha ibadiy salihuna wa laqad Allah ya ce haƙiƙa tabbas dahir katabna fi zaburi mun rubuta a cikin zabura min ba adad zikiri bayan mun rubuta a cikin attaura mun rubuta a cikin kaza mun rubuta a cikin kaza annal arda wannan doron kasar ya ha ibadiya salihuna wanda za su gaje ta ta koma hannunsu shine bayi na salihai Allah ka sa muna cikin wanda za mu gaje wannan kasa akan addinin Allah ya Allah annal arda ha ibadiya salihun Allah ya ce wallahi wannan doron ƙasar sai na gadar da hi ga bayin Allah na kirki sai na ɗora ta a hannunsu sai na ba su ita sai sun juya ta akan tsari na addini da tsari na musulunci da tsari na tafiyar da adalci a tsakanin al'umma saboda haka mu mun yi imani da waɗannan ayoyi alhamdulillah ta bakin na mawaƙi an karantar da mu mun yi ilmu an karantar da musu kuma mun fahimce su kuma muna jira ko muna raye ko bayan mun mutu mu mun dai wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu alƙawarin Allah Allah bai saba alƙawari muna da imani akan haka Allah ba zai saba ba ko muna raye ko bayan mun mutu wallahi sai Allah ya tabbatar da abin da ya niyyar tabbatarwa kawai buƙatar kai ka zamanto cikin mutanen arziki kun da'iya ka zama mai da'awa zuwa ga Allah ka zama mai kiran mutane in kaga kuskure annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ko da da hannunka zaka iya kauda kuskure ka kawar ko da da baki kai magana ka ce ku ji tsoron Allah jama'a me yasa kuke kaza yau an bar da awa sai malamai kadai wani yana ganin abin da ba daidai ba a unguwarsu a layinsu a ma'aikatarsu maimakon ma ya higa cikin masu hanawa karshenta idan aka yi wasa sai dai a haɗa kai da shi a ci gaba da aikatawa akwai mutanen da mun sani na rantse da Allah saboda tsoron Allah sun ga sun kisi na rike cikin mutanen banza a cikin ma'aikatansu sai dai su haƙura da aikin ni na ga mutanen da sun yadda a kore su akan sai an haɗa kai da su an yi aikin banza a cikin ma'aikata amma yau a ma'aikatunmu za ka ba mutum amana ya ci amanarka cin amana ya yi yawa jama'a mutum ka yarda da shi kana mar alheri kana taimakonsa amma daga ka ɗora shi akan wata dama komai ƙanƙantarta komai girmanta sai ya zalunce ka wani akan abin da ya shafi ibada sai ya yi zalunci wani ya zalunci a ginin masallaci wani ya zalunci a ginin makaranta wani ya zalunci a ginin asibitin al'umma da ake ginawa a bashi aiki ya zalunci ya yi cuta ya yi keta ya yi mugunta cin amana iri-iri wani mai gidansa ya shekara da shekaru yana taimakonsa amma rana ɗaya ta amana shi duka wannan yana nan yana daga cikin abin da Allah ya jarrabe mu da masifu a wannan ƙasa. amma idan mun koma yarfa muke wa shugabanni da waɗanda suke rike da madafun iko muna ganin su kaɗai ne matsalar muna mantawa da namu kalolin matsalolin iri-iri waɗanda ɗaya daga cikinsu ta isa Allah ya danna mu cikin masifar da muke ciki Allah ka sauwaƙe Allah ka yayi mana gaba ɗaya da haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu dawo cikin taitayin mu daga ƙarshe jama'a muna taya ciyaman na nakon wato alhaji jalaluddin arabi addu'a Allah ya masa jagora cikin aikin da yake yi abinda zai baka mamaki tunda wannan bawan Allah ya karɓi wannan kujera daidai gwargwado bisa ga duk abin da ke zuwa mana wallahi yana iyakacin ƙoƙarinsa wajen ya ga cewa aikin nan ya tafi yadda ya kamata ya Allah yadda wannan abu kake ba da nasara a kansa tun daga wannan mataki Allah ka ci gaba da da ba wannan aiki nasara har ranar da wannan mutumin zai sauka a kujerar nan ya Allah har ranar da wani zai zo ya ƙara kamawa bayansa Allah ka ci gaba da gyara wannan ma'aikatu namu da waɗannan farasatal namu da waɗannan ministrori namu na wannan ƙasa ka danka su a hannun mutanen arziki wanda za su dinga kawo gyara irin wannan ya Allah daga lokacin da wannan bawan Allah aka fara jigilar alhazanna jama'a jirage jirage da suka tashi jirage guda 39 dukkan jiragen da aka yi alkawari cewa ran kaza ga watan kaza za su tashi babu wanda aka yi filin har yanzu wanda mun sani a da a baya alhazai sukan je su yi sati guda a kan suna jiran jirgi ya zo haka ne ko ba haka ba su jira ba zai zo ba ba za a ɗauke su ko ba za a ba su abinci ba amma yanzu tun da aka fara tada jiragen nan ko kwaya ɗaya ba a felin a ce ranar da aka yi alkawarin zai tahi ya fasa ba ko kwaya ɗaya jama'a wannan ci gaba ne ko ci baya ne ci gaba ne alhazan da suka samu wannan dama sun samu hutu wanda kuma ya taɓa zuwa aikin hajji ya sha irin bakar wahala na zaman airport da zaman kam ya san me nake fara wala Allah kai ne ba za ka gane magana ba amma shi ya san alherin da ke cikin wannan abu sannan an ɗauki alhazai da aka kai su mutum dubu goma sha shida da ɗari hudu da tamanin har yanzu ba a samu feluwa ko a alhazi ɗaya cewa abin da ke bukata a kai ƙasa mai sarki an samu matsala ba muna addu'a yadda ya samu wannan nasarori allah ya ƙara ba shi nasarori domin nasarorin nasarorin ƙasar ne ba nasarorin shi ba ne ba nasara ta bace ba nasarar ka bace nasara ce ta al'umma gaba ɗaya saboda abu ne wanda muna da koke-koke da yawa akan ire-iren waɗannan matsalolin an gagara shawo kansu sannan mu sani a ƙasar nan duk mutumin da ya zo zai kwatanta adalci zai kwatanta gaskiya zai yi delivery zai yi abin da ya dace wallahi tallahi makiya da mahasada da mugaye da azzalumai ba za su bashi ba idan na baku wani labarin wani mutum a garin nan da yake so ya tabbatar da gaskiya a ofis ɗin shi amma aka samu wasu suka yi injiriya nan haɗo masa rikici daga sama kawai don return ɗin da suke samu ya dakatar da shi na rantse da allan da ya busa min numfashi za ku yi mamaki magana ce mai matukar hatsari ya sa ba zan faɗe ta ba zan batta a rufe saboda bayyana ta a wannan matsayin shi kansa wani tayin bom ne duk yadda kai ƙoƙari ka zo da gyara a wannan ƙasar idan ba Allah ne kiyaye ka ba mafi saukin abin da za su yi ma shine su ma sharri a sauke ka akan wannan kujerar kuma abin da suka kasa ganewa sau da yawa kuma idan ka haɗa kai da su kai zalunci to ranar da gwamnati ta juyo bincike akan ka zamiya za su rabu da kai muna ganin yanzu ga manya nan a ƙasar nan wanda ake ta sutale su akan mukamansu tare da zargin wasu abubuwa da suka aikata na ɓarnar dukiyar al'umma amma idan ka tashi sai dai ka ji maganar mutum ɗaya shi kaɗai tilo amma wallahi za ka samu akwai mutum sun fi talatin a ƙarƙashinsa wanda tare da su aka wannan barna haka ne ko ba haka ba ma ba za ka ji sunansu ba shi kaɗai za ka ji ana tallatawa efcc ta dafe shi an tafi kotu ta ba da umarnin kamawa na an yi waye an yi waye ƙwaya ɗaya cikin mutane ba za ka ji yana tare da wane wane shi ya kaza shi aka yi wane kaza ba za ka ji ba sai kalilan daga cikin waɗanda za ka ji shi yasa gara ka haƙura ka riƙe matsayinka da mutuncinka ka yi iya abin da za ka yi ka tsira a gaban Allah sannan a nan duniya in ma za su kore ka kai dai ka san ka rike amanar Allah ka rike amanar al'umma muna addu'a cewa man Allah ya ƙara baka nasara akan aikin da ka sa a gaba Allah ya tsare ka daga dukkanin wani sharri da zai jawo maka matsala a cikin wannan tafiya abin da kake na alheri Allah ya taimake ka akai ba kuma kai kadai ba duk wanda yake rike da wani mukami a kasar nan jama'a kowanne irin mukami ne karami ne ko babba yake kokarin yin abin da ya kamata dan al'umma ta samu sauki muna roƙon Allah dukkanin sunayensa masu tsarki da dukkanin siffofinsa maɗaukaka Allah ka bashi kariya ya Allah Allah ka bashi kariya ya Allah Allah ka tsare shi daga sharrin waɗannan azzalumai ya Allah Allah ka kawar da tunaninsu a kan shi ya Allah ka bashi dama ya abin da zai taimaki mutane ya Allah kowane ne komai kankantar matsayin komai girman matsayin ya Allah mu ma ana jan haushin mu mu da muke faɗa ma ana jan haushin mu Allah mun kawo kukan masu jan haushin mu a gurinka idan masu shiruwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu yiwa bane Allahumma alayka bihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Allah mun saka su a a ainihin wato makogaransu mun saka ka a makogaransu ka makure su ya Allah kar ka ba su nasara akan masu faɗin gaskiya da masu aiwatar da gaskiya wajen su ga bayan su ya Allah ya Allah masu bin masu da'awa da sharri masu bin masu da'awa da yarfe masu bin masu da'awa da badala masu bin masu da'awa da kokarin cutarwa ya Allah ka tsare malamanmu da mutuncinsu da al'amarinsu da addininsu ya Allah Allah kar ka bari al'ummarka da take shiryar da al'ummarka ta wulakanta ya Allah amma idan jarrabawa ta zo mana wallahi mun yadda mun rungumi jarrabawa komai girmanta domin haka annabi Muhammad ya rungumi jarrabawa haka sauran bayin Allah salihai suka rungumi jarrabawa dan haka a shirye muke duk jarrabawan da za su same mu akan wannan hanya na rantse da Allah mun shirya mata insha Allah ta'ala Allah ka ba mu nasara kuma ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa idan ta same mu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna san makomar mu ya ƴan uwa daga ƙarshe akwai wani bawan Allah wanda ba zan faɗi sunansa ba ranar da ya gaya min halin da ya shiga wallahi ni ma na shiga wani hali wani abu ne aka haɗa na al'umma ta hannunsa aka ba da kuɗi domin yin wannan abin ba na so in faɗi ko da kalma ɗaya akan abin ba na so kowa ya fahimci me nake nufi kawai addu'a ake bukata kai saboda wannan bawan Allah mutum ne na kirki a iya sanin da ne masa kuma mutum ne mai kokari wajen ibada da wajen addini da mu'amala amma wallahi aka zo aka yaudare su aka karɓi kuɗin bayan Allah akan wannan abu kuɗaɗe miliyoyi masu yawa ba sai na faɗi adadin su ba sun dulmiye a hannun wasu ana nan ana ta buge bugen ya za a yi kuɗin su dawo cin amana iri iri malam cin amana iri iri na rantsi da Allah yanzu da zan tada wasu a cikin kunce su zo su hau kan mimbarin nan su faɗi irin cin amana da aka yi musu wallahi sai mun kai magarba a nan ba a gama faɗa irin cin amana da yake faruwa tsakanin mutane wani wani ya ci amanarsa wani ya ba wani abin nan amana ya ci wani ya wakilta wani akan kaza ya zalunce wani kullum a cikin haka muke mutane sun gagara su hakuri da iya abin da Allah ya ba su so suke sai sun hada da wutar jahannama sun tafi da ita lahira Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah saboda haka mu sashi addu'a Allah ya fitar da shi mu ma Allah ya kubutar da mu Allah ya tsare mana mutuncin mu da kuma imanin mu mun sanar da karatun malam Ahmad akan za a yi yau za a fara yau amma wani dalili ya sa an mai da shi sai gobe mun abin nan sai sati mai zuwa ranar juma'a dan haka jama'a su yi hakuri ran juma'a mai zuwa malam Ahmad Muhammad Gombe zai gabatar da karatun sunan Abi Dawud a cikin wannan masallaci sunan na Abi Dawud za a fara karantar da shi tsakanin magariba da isha Allah ka ba mu iko Allah kuma ka taimake mu jama'a mu daga hannu za mu yi addu'a Allah ka fitar da mu daga bala'in da yake cikin wannan ƙasa ya Allah ya Allah mun kawo wannan ƙasa gaban ka mun ajiye ta ya Allah mun tura waɗannan al'amura gaba ɗaya gare ka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amanna bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina allahumma astur awratina وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن شمائلنا وعن أيماننا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن نغتال من تحتنا يا رب العالمين ya Allah duk wanda ke nufin wannan ƙasa da masifa Allah ka mayar da ita a kansa ya Allah ya Allah duk wanda suke injiniyarin fitintunu a ƙasar nan Allah ka mai da waɗannan fitintunu a kansu ya Allah ya Allah duk wanda ke nufin wasu bayan Allah mutanen kirki da sharri da masifa Allah ka mai da wannan sharrori da masifa a kansu ya Allah ya Allah duk wanda ke son sai ƙasar nan ta wargaje al'umma ta lalace addini ya watse sauran abubuwan alheri ya tarwatse Allah ka tarwatsa rayuwarsa shi kaɗai ya Allah Allah ka lalata rayuwarsa shi kaɗai ya Allah Allah ka ɗaiɗaita rayuwarsa shi kaɗai ya Allah Allah ka bar al'ummarka ka bar addinin ka ya ci gaba da gudana a wannan ƙasa ya Allah ya Allah duk masu aikin alheri Allah ka agaje su ka tallafe su ya Allah ya Allah wanda suke rike da ofisohi da mukamai suke kokarin kyawo gyara a cikin al'umma Allah ka sa musu hannu ka tallafa musu ya Allah ka agaza musu ya Allah ka ji kansu ya Allah ka agaje su ka tallafe su ya Allah ya Allah duk wanda a cikin iliminka na gaibi ma masu shiriwa bane kuma su ne tukullumar fituntununmu ya Allah muna roƙonka da siffofinka maɗaukaka da sunayenka masu tsarki Allah ka rugurguzo su daga kan mukamansu ya Allah Allah ka ɗaiɗaita rayuwarsu ya Allah Allah ka tarwatsa sha'aninsu ya Allah duk wanda ba manufarsa al'umma ta gyaru addini ya tabbata jama'a su samu sauƙi ba a samu walwala a wannan ƙasar ba ya Allah ka yaga yaga da rayuwarsa ya Allah Allah ka waje waje da rayuwarsa ya Allah Allah ka mutsu mutsu da rayuwarsa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ɗauki a wannan rayuwa mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ya Allah duk masu rabar mu da masu rabar jama'a da sirri Allah ka ankarar da jama'a kar su ba su dama su zalunce su ya Allah duk wanda suke rabar al'umma da masu addini da malamai da bayan Allah nagari dan su raɓe su su sabbaba wani masifa da sharri a tsakaninsu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah kar ka ba waɗannan matsiyata nasara ya Allah Allah ka kare al'ummarka ya Allah ka kare addininka ya Allah ka kare guraren ibada ka ya Allah ka kare al'ummar musulmi da sauran al'umma a wannan ƙasa ya Allah Allah ka kare garuruwanmu Allah masu kashe mu idan ba za su daina ba Allah ka kashe su ya Allah ya Allah ka jefo shantos daga saman bakwai ta multuka duk wanda yake injiniyarin kisa a wannan ƙasa ya Allah waɗanda suke kashe bayan Allah Allah ka feso shantus daga mala'ika Jibrilu ya fesa wa kowa daga cikinsu ya koma lahira kai masa hisabi ya Allah Allah ka ji kanmu ka samu gama da duniya lafiya Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka ji kanmu da rahama Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu Allah ka tsare mana gudaden ibadanmu Allah ka shiri 'ya'yanmu Allah ka shiri 'yan matanmu Allah ka shiri matanmu na aure ya Allah ‘ya'yan da muka haifa Allah ka sa albarka a rayuwarsu ya Allah abin da muke gudanarwa na ibada da addini Allah ka sa su gaje mu sama da abin da muka ya Allah sama da abin da muka aiwatar ya Allah Allah ka ƙara mana dukiya mai albarka ta halal ka ƙara mana rufin asiri na duniya da lahira ya Allah ya Allah karka kunyata mu duniyar mu da lahira ya Allah wala tukhzina yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل, فقيل لكم أين ما كنتم تعبدون من دون الله فهدوهم إلى سواء الجحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى